أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komi da ya sake haɗe mu a wannan masallaci mai albarka masjid usama ibn zaidin da ke nan wato a garin famfo kan titin birnin kebbi road inda muke ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a kowane dare na wannan wata na ramadan wata mai albarka yau muna goma ga watan ramadana na shekara ta 1447 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ya dace da 27 ga watan biyu na shekara ta 2026 miladiyya wannan shine darasi na goma daidai a cikin tafsirinmu na wannan shekara kuma a cikin tafsirin suratul baqara aya ta 200 da ainihin 58 muka kwana a jiya wanda kuma a yau za mu tashi tafsirin aya ta 259 a cikin wannan sura mai albarka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce aukan ladhi marra ala qarya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهيها وهي خاوية على عروشها قال أنا يهوي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه وقال كم قال قال كم لبثت قال لبثتم يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إذا وانظر إلى عظام إلى ال- كيف وانظر.
وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها ثم نكسوها.
لحما ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير
a Allah subhanahu wataala yana ci gaba da yi mana bayani akan irin iko da kuma kudura tashi wurin aikata yadda ya so a cikin bayansa wanda a jiya Allah subhanahu wataala ya ambata muna wato game da kissa ta Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tare da wato Namrud wannan kafirin wanda yake mai mulki wanda yayi argument da Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Allah ce alam tara ila alladhi hajja ibrahima fi rabbih to shi yasa malamai suka ce wato kamar atafi ne Allah yayi bayan ya ce alam tara to sai ce au kal ladhi marra hakanan alam tara ila alladhi marra e baka ga wannan da marra ala qaryatin ya shude a wata alƙarya wato baka samu labari ba ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ake karanta ma alqur'ani ko ko kai da ake yi ma tafsirin alkur'ani kake saurare ko kai da kake karanta qur'ani shin baka samu labarin allazi marra ala qaryatin labarin wannan mutumin da ya shude a wata alƙarya wa hiya khawiyatun ala urushiha alhali ita wannan alƙarya tana wadda ta ruguje akan dugaduganta wato qala sai yace anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautih oh oh to da yaya Allah zai rayar da wannan gari bayan ya mutu bayan gidaje sun ruguje al'umma wannan gari duk sun mutu ga yanan ga alama an yi zama a can da amma yanzu babu kowa akwai mamaki amma kuma bai gagari Allah ba ba yana shakku da game da ƙudura ta Allah ba ne yana da mamakin yadda Allah zai rayar da wanga wurin fa'amatahu Allahu mi'ata amin sai ko Allah ya karɓi rayuwarsa nan take sai dai shekara ɗari sun ba ba'athahu sannan sai Allah ya tayar da shi bayan shekara ɗari Allahu akbar malamai suka ce wane ne wannan mutumin da ya shuɗe a wani gari kuma wani gari ne ko mi ya faru da garin sannan mi ya ambata zance mafi inganci daga cikin zantukan malamai kamar yadda aka yi ruwaya a cewa shine uzairu wanda uzairu ɗaya ne daga cikin manyan mutane a cikin bani isra'il an ce a cikin bani isra'ila kaf ba a ga wani da ya taɓa haddace a taura ba in ba shi ba mutum ne mai ilimi sosai a cikinsu to yana da jakinsa da yake hawa wata rana ya fita ya je wurin yawonsa cikin daji sai isku wani gari wanda ga alama wannan garin mutane sun yi zama a ciki amma yanzu babu kowa garin gidaje sun ruguje mutane babu kowa a cikinsa sai yake mamaki a cikin rayuwarsa bai furta ba to wannan mamakin da yi sai Allah subhanahu ta'ala ya jarabce shi da shi domin ya zama izna da ibra ga waɗanda za su zo bayan mu kenan sai yake mamakin yadda Allah subhanahu ta'ala zai sake rayar da wannan gari bayan ya mutu to nan take sai Allah ya karbi rayuwarsa an ce a wannan lokaci uzairu na da shekara arba'in a duniya kaga yana da matashi za a ce walan ma balaga ashaddahu wa balaga arba'ina sana hatta idza balaga ashaddahu wa balaga arba'ina sana shekara arba'in mutum ya kammala cikakka kamala sai dai ragewa kuma yanzu fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'athahu to sai Allah ya karbi rayuwarsa daga wannan magana kawai nan take ya fadi Allah ya zare rayuwar ya zare rayuwar jakinsa sai faɗi ya mutu nan gida an kai ta dibin uzairu yau aka gani ne gobe aka gani ne shiru an kai ta bida ba a gane ba ha an kamance da shi ya ba ɗansa a duniya ɗan ɗan ko da ya bashi yana da shekara ashirin kaga yanzu ko da uzairu an ka tara da shi yana da shekara ɗari da ashirin ɗan ɗan har ya haihi wani ɗa uzairu ya samu jika shi kuma ɗanɗan ya shekara tasa'in to bayan wannan lokaci mai tsawo kaga century ƙarni guda sun ma ba a sahu sai Allah ya tayar da shi shi sa aka ce sun ma a larabci tana nuna bayan wani lokaci ƙala kam labist sai Allah ya turo masa mala'ika shi sa wasu malamai suka ce annabi ne shi sa a cikin suratu tauba idan ka kalla sai Allah ya ce wa qalatil yahudu uzairun ibnullah وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون يهودا suna ma cewa dan Allah ne saboda suna ganin ba wanda zai iya haddace maganar Allah in ba dan Allah ba a lokacin to shikenan sai mala'ika ya ce mai kabla bista ya kai uzairu kwananka nawa nan ga dai ka san mutuwa ka yi kwananka nawa ƙala sai ce labittu yauman au ba'ad yau to yini na guda ko kuma dai wani bangare na yini ina ga daga safi ne zuwa azhar ko kuma daga azhar zuwa magariba ina ga tsakanin waɗannan lokuta ne ko dai yini guda ko kuma rabin yini Allahu akbar wato wannan shi ka nuna maka mutuwa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya annamu akul maut bacci dan uwan mutuwa ne in kai bacci nan take za ka ganin sahiya ta yi kamar mai baka kwanta to haka mutuwa take shi yasa da dare waɗanda a cikin azaba ya an tashi ya an tashi su gobe kiyama za su ce man ba'athana min marqadina hadha wa ya tayar da mu daga baccin gada muka yi da zaran mutun ya mutu to an yi stopping din rayuwa tana ana ta sai zai ga kamar jiya an kasa cikin kabari la ilaha illallah محمد رسول الله قال لبثت يوما أو بعض يوم قال sai mala'ika ya ce masa bal labithta mi'ata amin magana ka ba haka take ba shekarar ka ɗari wurin gara ka gani fanzur ila ta'amika amma kalli abincin da ka taho da shi wa sharabika da abin shan da kake tare da shi lam yatasanna bai lalace bai canja ba ai lam yataghayyar abincin nan yadda ka zo da shi to haka yake ka dan yau zahiza kana gona sai lamar ya same ka to haka in taba ka jikula ka da zahi zahinta zazahinka bai huce ba dan kunun da ka dura ga gora bai huce ba bai yami ba wanzur ila himarika kuma ka kalli jakinka wali naj'alaka ayatan linnas mun yi haka ne domin mu mai da kai aya ga mutane alama ta buwaya ta ubangiji subhanahu wataala tun daga su mutanen zamanin ka da zaka koma ka ba su labari su gane ka wanda canza sun san ka yanzu kuma ga abin da ya faru da kai da mu waɗanda za a ba labari ta hanyar wahayi li naj'alaka ayatan linnas wanzur ila al'izami ka kalli kasusuwan jakinka kaifa nunshizuha yadda muke tayar da su muke hahada su a wata ruwaya ko a wata qira'a an karanta da kaifa nunshiruha yadda muke tayar da su a cikin kasa aka ce sai dai ga wannan kashi ya zaburo daga can bangaren ya shiko ya hade da wanga wanga ya shiko ya hade da wanga nan take skeleto na jaki ne tattara ya tsaye wuri guda haka Allah zai tayar da mutane gobe kiyama Allahu akbar Allah ya ce bayan mun yi haka thumma naksuha lahman sannan sai muka lullubi wannan kasusuwan da nama falamma tabayyana lahu lokacin da wannan aiki na ubangiji ya bayyana gare shi uzairu ya ga gabanai ga ya gora ta dai kasa ta bude gora ta ta hito abinci ne ya hito kasusuwan jakin ga sun hahade nama ya zo ya lullube saboda Allah shi ya halicci komai wallahu khalaqakum wa ma ta'malun kai ka san duk abin da muka yi Allah ne ya halice shi domin yau idan ka je shuka zaka shuka kwara biyar kwara shidda amma nawa zai hituwa kai ka ƙara waɗannan kai ka san Allah ya yi wannan aiki yaro cikin cikin mahaifiya ta hoza a tsira mai da gashin kai suma kuma da za a buɗe cikinta ba za a ga inda suman nan take ba da hauru da komi la ilaha illallah Allah ya riga halittu ne dauko a dina shi kai shi na ajiya ya riga halittu ne kima ce ta Allah don haka naman waɗanda sun ka mutu yana nan ko da ƙasa ta cinye shi Allah ya riga aji shi wani wuri wannan kuma ilimi ne da Allah shi ɗaya sai da ya gudanar da lamari ne Allahu akbar falamma ta bayyana lahu lokacin da wannan aya ta bayyana ga Uzairu kala sai ce a alamu lalle yanzu kan nahi kowa sani annallaha cewa lalle Allah ala kulli shay'in qadirun ga komi mai iyawa ne komi Allah na yi kin samu hiya ayin qur'ani ha qariya da inna allaha ala kulli shay'in qadir ko wasani wa Allah na iyin komi fa wallahi Allah na iyin komi komi da kaji an ji gakka la ya ta'azamuhu shay'un babu abin da ya buwaye Allah babu abin da kawa Allah gungurum don haka roki Allah dai kakka ce to wanga abu kana gani ya wahala sai dai akwai ladabi cikin addu'a shine ba a roƙo Allah mustahil kamar ka ce ya Allah ka sani za annabi a Allah ya rufe annabta yanzu Allah bai ma wannan bai biya ma wannan bukata akwai addu'o'in da ta'addanci ne yanzu amma akwai abinda kakka dauka Allah bai biya ma bukata wallahi Allah na iyawa inna Allah ala kulli shay'in qadir ubangijin nan wa shine wanda ya ba annabi Ibrahim da alhalin mata ta yi ba ta haihuwa ta yi shekara sama da ɗari shi ne ba annabi zakariya ɗa a lokacin da mata ta shi sai barin ba ta haihuwa kuma ta shekara kusan sama da ɗari allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda ya samar da annabi isa ta hanyar iska kawai hura iska ba tare da uba ba ya samar da annabi adam ba uwa ba uba ya samar da hawa'u babu uwa amma ga uba ya samar da sauran halittu na 'yan adam ga uwa ga uba Allah subhanahu wata'ala shine wanda ya hada tekuna guda biyu guda ruwa ne gishiri-gishiri guda kuma zazzaki masu daɗi bainahuma barzakhul la yabghiyan kuma wanga bangaren baya shiga ciwon ga bangare kuma suna nan ba wai can da an kai yanzu haka yana nan Atlantic Ocean Allahu akbar Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komi shi ne wanda ya ƙagi halittun sama da ƙasa ba tare da ya gani gurin kowa ba ya koya gurin kowa shi ya ƙirƙiri halittarsu Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya maidan ma annabi ibrahim wuta mai zahi ta koma sanyi da aminci allahu akbar don haka jama'a inna allaha ala kulli shay'in qadir allah mai iko ne akan aikata komi abinda kake tunane in ka sa allah gaba sai kaga ya kuma za sauki shi yasa aka ce Allahumma la sahala Allah babu sauki illa ma ja'altahu sahala sai abinda ka sa kan mai suwa sauki anta taj'alul huzna idza shi'ta sahala Allah kai ka mai da bakin ciki da damuwa su koma sauki in ka so to shine sai Allah subhanahu wataala ya ci gaba da bamu wata kissa yake cewa idh qala ibrahim
وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم Allahu akbar haka ita ma wannan kissa tana daga cikin kissoshin da Allah subhanahu wataala yake ambata muna game da iko da buwaya ta ikonsa ta mulkinsa yace wa idh qala ibrahimu kuma ka ambata musu labari lokacin da Ibrahim yace Rabbi ya ubangiji arini ka gwada mini kaifa tuhiyil mauta yadda kake rayar da matattu Allahu akbar Allah gwada mini annabi ibrahim na so a gwada mai practically to shi annabi ibrahim ya kai yayi wa tambaya saboda yana iya yana communicating da Allah ta hanyar mala'ika to amma kai da baka kai wanga imani ba iyaka ka yaqini a cikin zuciyarka shi wannan annabi ibrahim yana da ilmul yaqin to haka ake so musulmi ya zamo amma yanzu yana so ya samu ainul yaqin gani to wannan sai mutum ya mutu zai ga ainul yaqin shi ordinary mutum kenan shi ko annabi ibrahim is an extra- extraordinary an fahimta ko ba common sauran mutane ba ne extraordinary ne don haka yana da ikon yau ga tambaya domin za a ba shi amsa to shi ne ya ce kai fatuhiyil mauta Allah ha gwada mini yadda kake rayar da matattu ƙala sai Allah ya ce masa awalam tu'min Ibrahim baka yi imani ba ne ko baka yadda muna ta yadda matattu ba ne Allah akbar ƙala bala ya ce Allah ba haka ba ne ina wani nan kaga annabi Ibrahim sai ce mi walakin sai dai liyatma inna qalbi domin in ƙara samun yaqini kamar da muka ambata shi yana da mashi yoga tambaya shi yasa malamai suka ce suna yana cikin ayoyin da ake kan hujja wurin cewa imani na karuwa yanzu duk lokacin da Allah ya wata aya sai ka ƙara imani an fahimta duk lokacin da bayan ayoyin da ake karanta na Qur'ani in kila ka sa wani abu kana bukata ce sai ka roki Allah har gabe bukata sai ka ƙara imani ce kai lalle Allah ta baki malam Kabiru Gombe yace Allah is so wonderful yi maka wani abu wallahi malam kamar yadda sati satin nan kame shigo ga azumi akwai seminar da aka yi a Kaduna cikin presentation da shi ya gabata suwa ya ambaci abubuwa na ban mamaki da ya gani a rayuwar shi game da labarin Allah to akwai ire-iren su da dama to irin waɗannan in ka gane su a rayuwa dole ka ƙara yaƙini da lamarin Allah subhanahu wataala ka gane cewa zalika bi anna Allah huwal haqq wato Allah gaskiya ne zalika bi anna Allah huwal haqq wato Allah gaskiya ne wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil duk abin da ba shi ba ƙarya ne Allahu akbar to ainihin sai Allah yake ce mishi a daidai wannan hadisi ya tabbata a cikin muslim hadisi na 151 kamar yadda imamul bukhari ma ya rawaito shi hadisi na 3372 annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗin matsayi na annabawa yana ba da labari wata rana game da annabawa yake cewa rahimallahu lutan Allah ya jika annabi ludu dan uwana in ji annabi sallallahu alaihi wasallam law kana ya'wi ila rukunin shadid domin annabi lutu da mutane ne sun ka hitine shi ya gaji da su sun ka fusata shi ya ce wallahi lau anna li bikum quwwatan dare a ce ina da ƙarfi na makami da zan sa duk in kakkashe ku aw awi ila rukunin shadid ko in je in samu wasu su kama min in halaka ku Allahu akbar annabi ya tausaya mai annabi Muhammad yana ba sahabbai labari ya ce Allah jika annabi lutu mutane ne sun fusata shi har ya so ya dauki mataki na gayyato wasu jama'a su kama mai nan recommendation na annabi kawai annabawa yana so yana da kyau a ce malaman sunna kamar da kuke ji wasu malamai Allah ya musu wannan baiwa suna cikin karatu sai su ambato wasu daga cikin malaman sunna su yabe su ana son haka nan to annabi ya ambaci wannan annabi annabi lut sai ya ce kuma law labistu fi sijni ma labisa yusufa la ajabtu da'i yace inda ni ni zauna shekara bakwai kurkuku yadda annabi yusufa ya zauna daren da an ka turu dan sakon nan an ka ce ana kira ni nika min dan sakon nan ban bari a ƙara dawa annabi muhammad kenan kaga tawadu'i ne da kuma nuna girman annabi yusuf domin annabi yusuf shekara ta bakwai hukurkuku yana shan wahala sai sarki ran da gaskiya ta bayyana ce aje a kira shi ana zuwa ce a bai ta huwa sai an tara matan nan an ƙara bincika su ka ƙarya hali ne fa ka shekara bakwai gidan yare kana shan wahala a ce ana sarki na kiranka babban shugaban ƙasa gaba ɗaya haka sa kwandishin da an ka zo an ka faɗa masarki wai ya ce bai duwa sai ai kaza ce wato ma lalle lalle wato dan kurkukun gaba ya rama mutane har doka ka samu na mura ma za mu ceto shi mu hissai to amma ko babu lahi bari a zartar da abin da yace to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa mi inda shi na da shi kan tun kiran farko bai tahowa Allahu akbar sai yake cewa kuma na uku yake cewa da dai annabi Musa ya yi hankuri da Khidir mu ji ilimi mai yawa lokacin da suka yi wannan tahiya abuwa suka faru ga hanya sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce inda Musa bai yi gaggawa ba ya bari har mun ka samu ilimi mai yawa game da tahiyar su da shi da annabi Musa to sai na hudu sai annabi ya ce nahanu ahaqqu bi shakki min Ibrahim mu muka yi cancanta mu yi tambayar gar annabi Ibrahim ne ba shi ba Allahu akbar to kaga wannan duka mina na annabi ka nunawa girma na su waɗannan annabawa to amma Allah subhanahu wataala ya fahimci annabi Ibrahim sai ya bashi amsa ya saba a cikin suratul an'am Allah ce wa kadhalika nuri ibrahim malakutas samawati wal ard wal yakuna minal muqinin haka muka ci gaba da gwada ma annabi Ibrahim abubuwa na yaqini shi Ibrahim kararai ha ganin lamarin Allah kai da ka san mala'iku na ganin lamarin Allah karara to haka shi gani to haka yanzu mala'ika ya hika sanin Allah dun shi yana ganin abubuwa na Allah ga hili Allahu akbar kai mutum abubuwa da yawa sun boyo gare ka amma haka mala'ika na can cikin sama shi na ganin ƴan uwane mala'iku duk da cewa haushi ma ba wai yana ganin Allah bane ba kowane mala'ika adda privilege ne ga Allah ba ko ya ji magana ta Allahu akbar wani mala'ikan bai taba jin magana Allah ba bai taba ganin Allah ba amma kullum bauta yake wa Allah subhanahu wataala to anan sai Allah ya ce masa fakut arba'atan min at-tayri ka samu nau'in tsuntsaye guda hudu ba tsuntsu hudu ba nau'i eh kala kala daban-daban guda hudu fasurhunna ilaika sai ka tattara su zuwa gare ka ka daddaure su shine awthiquhunna ka daddaure su sannan sai ka yayyanke su sun maja'al ala kulli jabalin min hunna juz'a sannan sai ka kakkasa su kashi hudu saman kowane dutse sun mad'uhunna sannan sai ka kire su sunayensu ya ati na ka sa'aya ina tabbata maka za su zo maka suna gaggawa Allahu akbar domin ya Allah zai ba su Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara masa yadda yake cewa fa zakaru aka ce sai annabi Ibrahim annahu amada ila arba'ati min at-tayr sai je samu nau'in tsuntsaye guda hudu fa zabahahunna sai yayyanke su thumma qatta'ahunna sai kakkace su wa natafarishahunna ya hige gashin su gaba dai wa mazzaqahunna ya kuta naman su Allahu akbar kago ai mutum yadda ake mai cikin kabari bayan wani lokaci zai zazzage ya zagwanye gaba ɗaya to wannan duka Allah subhanahu wataala ce bala qadirina ala an nusawiya banana wallahi kowan gazarin na hannu yadda yake in kana aka yi hoto ka aji yadda yake haka za a mai da maka shi wani abu na ga Allah yanzu kyamara ma ta ɗauke ka ɗauka wadatar ma amma kuma na ka ta haisuwa wa khalata ba'dhunna bi ba'dhin annabi ibrahim ya cakuɗa naman wanga tsutsu ya hada nan ga ya muce wuri guda sun majazza'ahunna ajza'a sai kakkasa su ya dauko wanga kashi na ya aza wanga kashi na ya kakkasa su gida hudu Allahu akbar waja'ala qila arba'atu ajbulin wa qila sab'a wasu malamai sun ce har kashi ma bakwai musu tsuntsayen sun ma'amarahu Allah azza wa jalla an yi da'uhunna sai Allah ya umarci shi ce to yanzu ka kira sunayensu fada ahunna sai ku kira sunayensu kila ce ya ke hasbiya ya ke kurciya duka yi kira sunayensu eh duka da sunayensu faja ala yanzu ilar rishi ya tsiru ilar rishi sai nan take sai ga sai ga gan me ake ce wannan gashin su ko sai gashi ya taso da gudu wanga ya taso da gudu haka wallahamu ilal lahab nama shi ma wange ya rasa ma ina naman yake kawai tasowa yake ganin yana yi yadda kuka san kissa uzairu da ta gabata da su saboda Allah da gaya da zabin waɗannan abubuwan nan take haɗe su ɗiziyi sai ga tsuntsayen nan sun koma yadda suke sallah ce to wa alam ka sani da yau annallaha lalle Allah azizun mabwayi ne ya gagare komi duk tunaninka ya wuce nan hakimin mai hikima ne a cikin ayyukansa Allahu akbar to kaga wannan kissoshi ne guda kusan hudu da muka karanta a cikin suratul baqara waɗanda suke tabbatar da bayan ayoyi daban-daban musamman a surorin makiyya ƙananan surorin nan daga ainihin a suratul kahfi zuwa ƙasa ka isko ayoyi daban-daban da suke nuna ƙudura ta Allah subhanahu wataala wurin tayar da halittu bayan sun mutu tun daga mutane da sauransu to haka kuma sai Allah ya ƙara mana da nan kissoshi guda hudu tun daga kissar ainihin mutanen nan da alamtar ilal mala'i alamtar ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al-maut fa qala lahum Allah mutu thumma ahyahum inna Allah la dhu fadlin 'ala an-nas walakinna akthara an-nas la yashkurun da kuma ainihin wannan kissa ta biyu aw kalladhi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha fa amatahu Allah 100 'amin thumma ba'atha da ita da kuma wannan وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم to kissa ta hudu kenan sai Allah subhanahu wataala ya ce masalul ladina yunfiquna amwalahum
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم
نعم الله سبحانه وتعالى ke cewa mathalul ladina yunfiquna amwalahum misali waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu fi sabilillah wurin taimakon addinin Allah taimaka ma waɗanda suke cikin bukata miskinai ko marayu ko duk wani wanda yake cikin bukata da kuma addinin Allah subhanahu wataala domin lafazin fi sabilillah ya kunshi duk wani aiki na alkhairi da Allah subhanahu wataala ya ce ayi ka masali habba to kan misalin ƙwayar abinci ne da aka shuka ambata sab'a sanabil ta fitar da ainihin zangarniya bakwai fi kulli sumbulatin a cikin kowace zangarniya mi'atu habba akwai ƙwaya abinci ɗari kaga an ci riba sosai wanda ƙwaya guda ita ce ta fitar da waɗannan ɗari ɗin wallahu yudha'ifu liman yasha to Allah yana malunkawa ga wanda ya so wasu ma ya kallunka masa sama da so ɗari ɗin ga kamar yadda wata zanganiya ta yi ƙwaya ɗari wallahu lalle Allah wasi'un alim mai yalwa ne ko masani ne a cikin ayyukansa wannan aya tana cikin ayoyin da suke kwadaitowa matuƙa game da taimakawa fi sabilillah Allah subhanahu wataala ya ba mu iko sai Allah ya ci gaba da cewa
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Mhm, ci gaba قول معروف ومغفرة خير من صدقة ومغفرة خير من صدقة يتبعها عزى والله غني حليم
Allah subhanahu wataala yake cewa alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu saboda Allah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha sannan ba su biyan bayan sun yi sadaka da gori ko cutaswa lahum ajruhum 'inda rabbihim to waɗannan suna da lada a gurin ubangijinsu wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun ko ba su tare da tsoro ko ba su tare da bakin ciki a gobe kiyama wanda wannan yana daga cikin nimomin aljanna kamar yadda ɗaya da cikin maluma yake cewa babu ran da ɗan adam zai hita daga damuwa ko bakin ciki sai ran da ya shiga aljanna inda da za a tambaye ka a ce yaushe ne mutum za a tambaye shi a ce bai da bukatar komi to shine ka ce in ya shiga aljanna amma in ba aljanna ya shiga ba babu ran da zai ce ai dun ya samu abu kaza shikenan yana samun abu kaza to zai kuma yi tunanin wani abu na daban amma aljanna ita ce kawai za ta gamsar da shi Allah subhanahu wataala ya gamsar da mu da aljanna to anan sai Allah yake cewa waɗanda suke yin sadaka sannan ba su bita da gori ba ko cutarsuwa ba su yi sadaka nan dun wata manuha ba ta duniya kamar yadda Allah ke yabon yan aljanna masu yin aiki alkhairi da cewa bi innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukura to waɗannan su ne waɗanda ainihin Allah yake ba lada amma an kai sadaka kuma da baya ka goranta ko ka bi wannan sadaka da cutarsuwa to ainihin ah, ba ka da lada a gurin Allah sai Allah ce qaulun ma'rufun magana mai kyau wa maghfiratun da kuma gafara ya huwa khairun min sadaqatin tafi alkhairi daga sadaka yatba'uha adha wadda cuta ta biyo bayanta kayi sadaka amma kayi zagi ka ce kai ya ishe ni kullun sai na mai kaza kullun kaga wannan cutarwa babu dadi wallahu lalle Allah ganiyun mawadaci ne halimun kuma mai juriya ne akan ainihin abubuwan da kuke aikata ba tare da ya ɗauki fansa gare ku ba nan take da fatan Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon in mun yi ba za mu kuma mana kallon abin da mun kai ba ko shi ake alkhairi sun aka kana yi kana mantawa ma da kana yi ba a son kana aikin alkhairi kana ta waiwaiwa kana ganin ai ho kayi kaza kayi kaza wannan sai ya zama ya zama discourage gare ka sannan kuma kana kokarin bata aikin ka sai Allah ce ya ayyuhal ladina amanu
يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين
Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku masu imani la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kar ku bata sadakokin da kuke yi bil manni ta hanyar gori gori shine ambaton ni'ima ko alkhairin da kai ma wani a gaba ne ko ba a gaba ne ba aini ne taimake shi aini ne biya mai kuɗin makaranta aini ne te- ni mai kaza abubuwa dai da kake ganin kai mai na alkhairi wanda koda baka yi ba wani zai yi ko kuma ainihin kai sababi ne kawai kamar yadda shiga bakar mahmud gumi ke ambata a wani bayani nashi yake cewa sababi ne kawai to wannan ko ba zai hana ka gode ma wanda shi kuma maka alkhairi ba amma dai al'aslu alhaqiqi wanda ya baka shine Allah subhanahu wataala to kada zan kana goranta masa ainihin wannan sai zan ya bata maka sadaka la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas wato kamar wanda ke ce da dukiyarsa saboda ganin mutane domin galibi wanda ke gori tun asali ba don Allah ya ba yayi ne domin a yaba ko a gode to kuma in ba a gode ba sai da baya zo yana gorantawa wannan da ke gorantawa Allah ya ce wala yu'minu billahi wal yawmil akhir bai imani da Allah ba imani da cewa Allah shike bada lada wal yawmil akhir ko bai imani da ranar lahira ba ta cewa gobe ne a gobe kiyama za a biya shi aikin da yayi to shi yasa yake gorantawa fa mathalu misalin wannan ka mathali safwani kan misalin wato katun dutse ne Allah zai buga wani misali wanda yake da kyakkyawan misali ga irin wannan don ka gane cewa in kana sadaka kana gorantawa to ga misalinka shi ne kamar misalin a ce dutse ne ga yanan falalin dutse irin kankara din nan alaihi turabun a wannan dutse akwai turɗa samansa misali ana fahimta ko a ce dutse ne kankara ga turɗa samansa fa asabahu wabilun sai an kai ruwan sama masu yawa fatarakahu salda sai sun kaba wannan dutse haƙo fanko kaga ai ana zubar da ruwa kan mi ƙasar nan za ta yi gaba ɗaya sharewa za ta yi ta darje ga ƙasa la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu Allah ce ba za su iya samun iko ba akan wani abu da sun ka aikata kamar yadda in kai ka aji wannan yashin saman dutse a ce bayan ayin ruwa ka je ka ɗebo shi ka ba za ka samu komai ba Allah ke cewa wallahu la yahdi alqawmal kafirin Allah bai shirye da mutane waɗanda suke kafirai kaga wannan wato kyakkyawan misali ne ga nan domin kamar yadda wanda ya aje yashi ko ƙasa saman dutse bayan an yi ruwan sama a ce ya nemi wannan ƙasar zai samu wani abu ba zai samu ba to haka misalin wanda ke sadaka ba don Allah ba yake wani aikin alkhairi ba don Allah ba Allah subhanahu wataala ya tsalkake niyoyinmu kuma ba mu ikon aiki domin neman yaddarsa hadisai sun tabbata da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wato mai gori baya shiga aljanna baya shiga aljanna Allah ya kare mu da gori sai Allah ya ce mi
ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطال فطل فطل والله بما تعملون بصير
to sai Allah subhanahu wataala bayan ya buga misali na wanda ke sadaka ko ce da dukiyarsa ba don Allah ba to sai da yana buga misali kuma da shi kuma wanda yake yin sadaka domin neman yadda Allah da kuma tabbacin cewa Allah subhanahu wataala zai biya shi gobe kiyama sai ce wa mathalul ladina yunfiquna amwalahum su ko misali waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu ibtigha'a mardatillah domin neman yardar Allah subhanahu wataala suna yi ne domin su samu lada wa tathbitan min anfusihim da kuma tabbaci wato ainihin ga rayukan su cewa Allah zai biya su gobe kiyama to kamar sali jannatin misalin su kamar misalin wata gona ce bi rabwatin dake kan tudu wato inda ƙasa take da tudu asabaha wabilun fa'atat ukulaha dha'ifai sai aka zuba mata da ruwa masu yawa sai ta bada ƴaƴan itacen ta lunki biyu kila a ce ta samu buhu goma bana sai ta yi kusan buhu ashirin fa'in lami su hawa bilun fatal ka ta wannan gona ko da ma mamakon hadari mai ruwa mai yawa bai same ta ba to fatal ko da yayyahi sun ishe ta mana ita waga gona ba ta hasara ko ruwa kaɗan ko da yawa duk sun ishe ta ba ta hwari an fahimta kaga ita alkhairi take ciki mai yawa ta yadda da ruwa masu yawa da ruwa kaɗan duka ba ta fasa hitar da abin da ta saba hitarwa na kayan gona buhu ashirin din nan tana iya mata lunka ta kai arba'in to misalin wanda ke bayar da sadaka fi sabilillah domin neman yadda Allah Allah subhanahu wataala ke buga misali kamar irin wannan gona ce mai kyau ta yadda da ta samu ruwa masu yawa da kar ta samu to ita duk za ta iya lunka ma abin da ta saba basuwa Allah ya ce wallahu bima ta'maluna basir haƙiƙa Allah masani ne mai kula ne ga abin da duk kuke aikatawa na ainihin ayyuka kaga wannan misalin the difference is clear wurin ga bayani na farko ga misalin dutse wanda ga ƙasa saman sa idan aka yi ruwa ƙasar nan ko guda ba za ta rage ba to misali wanda suke cewa ba don Allah ba duk irin abin da suka basu ba su lada a gurin Allah sai kuma misali wanda suke mi bayar da sadaka da taimakawa saboda Allah domin neman yadda Allah subhanahu wataala to kamar misalin gona ce wadda ake ma ruwan sama da ruwan sama masu yawa da ainihin yayyahi duk bai hana ta tafi da abin da take hitarwa har ma talonka to sha misalin wanda ke sadaka domin neman yadda Allah subhanahu wataala sai Allah ce ayyawaddu ahadukum
أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون
Allahu akbar Allah subhanahu wataala yahi kowa ƙwarya wurin buga misali saboda balarabe na cewa wa bil mithal taftadihul maqal ta hanyar buga misali ne magana ke hituwa hili kuma mutum yakan gane abin da bai gane ba in an buga mai misali to nan Allah subhanahu wataala ya saki buga wani misali na uku shi yasa Qur'ani na cike da examples misalai da suke hituwa da ma'ana abin da Allah ke nufi a baya Allah ya buga mana misalin waɗanda suke sadaka ba don neman yadda Allah ba na biyu Allah ya sake buga mana misali da waɗanda suke sadaka domin neman yadda Allah da lada a gurin Allah subhanahu wataala to misali na uku sai Allah ya buga shi da misalin wanda zai fara aikin alkhairi a farkon rayuwa ta a ƙarshe kuma sai ya canja wanda ƙarshe ya samu sakamako wanda ba na ƙware ba Allah ya kare mu abinda ake so yadda farkon ka yake tsakiyar ka ta kasance ƙarshen ka ma ya kasance haka nan to shine sai Allah subhanahu wataala ya ce ayawaddu ahadukum yanzu ɗayan ku yana gurin an takuna lahu jannatun ya zama yana da wani lambu min nakhilin na dabino wa a'nabin da kuma inabi a ce ga kanan da wata gona mai kyau ga albasa ga ainihin duk wani kayan ado da ke ciki nan fadama akwai su ciki tajrimin tahtiha al-anhar a cikin wannan gona kuma ga ruwa ta ko ina ba matsalar ruwa lahu fiha min kulli thamarat a cikin wannan gona akwai duk wani nau'i na 'ya'yan itace ga latas ga alanyahu ga sure ga komai wa asabahu al-kibaru kuma ana nan sai ya tsufa yana da gonar ga duk shekara yana kokarin kula da ita walahu zurriyatun du'afa kuma yana da 'ya'ya ƙanana fa asabaha isarun sai ainihin wani iska mai wuta fihi narun a cikin wannan iska akwai wuta sai ya taso fahtarakat sai ya kone gonar gaba daya an fahimta misalin wannan wato kana da gona ko ko ka gama shago ya cika yayi komai nan take ga kuma ka lokacin har ka tsuha ɗiyanka sun fara ainihin ƴan ƙanana ba su kai su isa su kula da kansu ba kuma sai gonar ta kone ta halaka gaba daya kaga ya ka hasara kenan wato wannan misali ne da in ba a hito maka da shi fili ba za ka gane shi ba shi yasa ayat da kanta sahabbai sai da suka kama tattaunawa game da wani misali ne mi Allah ke nuhi a daidai wannan aya Allah ce kazalik kamar haka ne yubayyinu Allahu lakum ayat Allah yake bayanin ayoyin shi zuwa gare ku la'allakum tatafakkarun domin ku rinka lura game da lamarin ubangiji subhanahu wataala ya tabbata a cikin wato hadisi wanda yake Uh, Imam al-Bukhari ya rawaito Imam al-Bukhari ya rawaito shi a hadisi na 4538 daga Abdullah ibn Abbas Allah ya kara masa yadda kamar yadda Ubayd ibn Umair yake cewa Sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda ya ce masa habban Annabi sallallahu alaihi wasallam fi man tarawna hadhihi al-aya nazalat ga ganin ku ya ku sahabban Annabi wagga aya gawa ta sauka me take magana akai domin akwai ayar da tana buƙatar tattaunawa discussion tsakanin sahabbai na'am wace aya ce ita ce ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nab wato aya ta 266 a cikin suratul baqara qalu sai sahabbai suka ce Allahu a'lamu Allah shi adda sani fa ghadiba umaru sai sunna umar ya fusata da wannan magana fa qala ce qulu na'lamu aw la na'lamu ku dai ce kun sani ko ba ku sani ba na sai Allahu a'lamu an bayyana ko yawwa faƙala ibn abbas sai abdullahi ibn abbas ya ce fi nafsi min ha shay'un ya amiral mu'minin ya ce akar ranka ya daɗe amiral mu'minin sarkin musulmi ni a cikin rayuwata akwai fassar da nake gani ga wagga aya saboda abdullahi ibn abbas allah ya mai ilhama ta tafsirin alqur'ani saboda annabi ya masa addu'a ya ce allahumma allimhu ta'awila wa faqihu fid din ya allah ka sanar da abdullahi ibn abbas wato ilimin fassar alqur'ani ka kuma sanar da shi ainihin fahimta addini haka yana da fassara sosai kamar yadda ya taɓa fassara idza jaa nasrullahi wal fath eh wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja don haka sai Abdullah bin Abbas yace sai sai na Umar yace fa qala Umar yabna akhi qul wala tahqir nafsaka fadi kada ka cuci kanka fadi ilimin da ke gare ka fa qala sai yace darabtu mathalan bi amalin wato ina ganin aiki ne Allah ke buga misali da shi misali sai umar ya ce wani irin aiki sai ce larajulin ganiyin ya amalu bi ta'atillah mutum ne mawadaci zai yi ta aiki da da'a Allah summa ba'atha Allahu lahu shaytan daga baya sai shaytan ya samu galaba a kansa fa amala bil ma'asi sai ya kama sabo farkon lamarin sa ya dauko aikin alkhairi shine taimaka ma marayu cewa da aikin alkhairi ga azumi da duk wasu abubuwa amma ƙarshen rayuwarsa sai ya bari hatta aghraka a amalihi summa na'am sannan da ƙarshe sai ya cika ma'ana sai ya mutu alhalin ya ba aikin alkhairi kaga yana kusa ga ya ci romun wannan gonat kan misalin can domin dan adam ya yi buƙatar wadata da walwala lokacin da ya tsuha ɗaya ne kuma ga hasuna ƙanana to irin lokacin ne zaka isko idan mutum Allah bai taimake shi ba bai yi tsari ba in ma'aikacin gwamnati ne ya yi ritaya ga ɗaya ƙanana ba su isa su rubi ɗoba kuma ga ya tsuha sai abin duyarin caɓe da ƙarshe hawan jini haka ya tsuha ɗaya ne ƙanana na ga ya kasuwancin da yake yanzu bai iyawa kaga nan ne tausayi ki a rayuwa shi yasa a lokacin da kake da ƙarfinka ya zami baka baka tunanin wannan ko ɗin ƙanana ne ka san zaka je kai hozulin ka je ka samu amma yanzu matsalar kai kamar yadda ake cewa hwado guzuma ɗiya kwance uwa kwance uba kwance ko da haka kai ga aka katsufa sannan kuma ga ɗayan ƙanana to shine Allah ya buga misali a daidai lokacin ɗan adam ya buƙatar dukiya to lokacin kuma sai dukiyar ta ƙone to lokacin da ka yi buƙatar lada shine lokacin da ka mutu to kuma lokacin na sakamakon naka duk ya ruguje gaba ɗaya kila an fahimci yanzu misalin na ita wannan aya ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa anabin tajri min tahtiha al-anhar hakanan abdullahi bin abbas ya sake cewa wa tabyinu ma fiha min al-mathli bi amalin min ahsan al-amali awwalan man ahsana al-amala awwalan shine wanda ya kyautata aikin sa farkon lamari kaga tun daga kurce ka kana ta kula da gonar kana ta kula da ita sai lokacin da an hakawo yanzu kana da 'ya'ya kuma kai ka tsuha kamata yanzu gona ta ci gaba da baka alkhairin da take baka a lokacin da kana saurayi kana matashi ko to kuma lokacin sai ta kone gaba ɗaya ta tashi aiki to kaga iyaka hasara kenan Allah subhanahu wataala ya kare mu to sai Allah yake cewa mi a gaba
يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الله أكبر to sai Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku da suka yi imani anfiqu min tayyibati ma kasabtum ku ciyar ku yi sadaka daga dadadan abinda ainihin kuka noma kuka aikata kuka samu wa mimma akhrajna lakum min al-ardi daga haka nan ku ciyar daga duk abinda muka fitan muku daga daga ban kasa na ainihin kayan gona da wani alkhairi ma'ana ku rinka sadaka wala tayammamul khabitha minhu kada ku cakuda lalatacce gurbatacce a cikin abin da za ku sadaka da shi tunfiquna ku ce wai cikin shi za ku sadaka walastum bi akhidhihi amma ku inda ba ku shi za a yi ba ku karba illa an tughmidu fihi sai in ku runta idanu cikin kunya ku amsa wa alamu ku sani annallaha ghaniyun hamid Allah subhanahu wa ta'ala mawadaci ne daga sadakar da za ku ba su wadda ba ta da kyau hamidun mai godiya ne in kun ba da mai kyau wannan aya tana da sababin nuzul ma'ana cause of revelation dalilin saukarta dalilin sauka aya na bayyanawa a fahimci me yasa aya ta sauka a hadisi ya tabbata a cikin sunan abi hatim da hanyoyi daban-daban wanda ɗaya daga cikin sahabbai yake cewa kamar yadda haka ya hadisi ya tabbata a cikin ibnu majah da kuma sunan al-mustadrak na imam al-hakim da kuma ibnu jarir at-tabari a cikin tafsirinsa ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa nazalat ita wagga aya ta sauka fil ansari game da mutanen madina kanatil ansaru idza kanat ayyamu judhadhin nakhli wato idan lokacin kakkabar dabino ta yi a lokacin a madina akhrajat min haytaniha albusru fa'allaquhu ala habalin to sun kasance su mutanen madina sukan zo da irin rafta ta dabino haka sai su rataya ta ga igiya ga masallaci to akwai ahalus suffa talakawa daga cikin sahabbai su babara suka yi ba la yas'aluna nasu ilhaba ba su roƙon kowa to amma in haka kawo sadaka a masallaci suka iya su ɗiba su ci saboda sun san sadaka ce akan kawo a masallaci to haka suke yi to sai an ka samu wasu masu gurɓatattar zuciya ta ruwa su sai sun tace dabinon da ba shi da ke wanda ya ruɓe ya lalace sai su kawo su rataya an fahimta ko sai Allah ce to kakku yi haka nan ku in an ba ku shi ai ba ku su don haka ya za ku ba Allah wanda bai ba ku su don haka wannan yana nuna ko zakka za ka hisuwa ba a ce ka fidda mafi tsada ba to ko ba a bukatar wanda ya lalacewa shi yasa aka zo an san zakka ba an san wato uwar gargi sannan ba an san tamukakkin bunsuru cikin gargin ka tsaka tsakiya ake bukata to ko sadaka ba a son sai abincin da yara sun ka ci sun ka rage wai sannan za ka sadaka da shi ba a son haka nan tuwahi sai ka musu dashi ka gaji da yi musu dashi sannan sai ka ce don Allah kai mawa ne a cikin lantana lulbirra hatta tun fi komin matu hibbun Allah ce ba ku samun aljanna sai kun yi sadaka da abin da kuke so an fahimta abdullahi dan umar ya kasance ko hulla ya saka ce kai wallan gana da kyau sai ce zo an shi shi da su ya ka sadaka don haka jama'a mu gyara kada ya zan sai an koshi an tattara sannan a kira almajirai a basu wato an bashe su dabbobi kenan bai dace ba hijabin ki yana da kyau kika dauka ki ba wata sadaka wanda ki gabata da hijabi kina da hijabi goma ki aje su kasa akwati ba ki sawa sai ki gara ma kuma ga sallah ayi miki wasu ko ga wani buki amma mu ji tsoron Allah mu rinka hidda zakat tuhayi wallahi wasu na nan da tuhayi timi cikin akwati ya ba su sadaka wasu na nan da abinci ya lalace su zuba kwata ya hi musu bisa ga su ba wani bawan Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu ya sa mu gyara Allah ce wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna ku ce wai ciki ne za ku ba da sadaka walastum bi akhili amma ku ba ku bukata ta an baku illa an tugumi dufi sai in kun runce ido kacar kila in kuna jin nauyi ko kunya ku amsa Allah ce ga ku yi haka nan Allah ce ku sani Allah mawadaci na ba a ba Allah na kasashen abu sannan kuma in kun bada mai kyau Allah mai godiya ne kadibe da Allah ke ruhi karshen aya da abin da ta kunsa sai Allah ce ash-shaytanu lokaci ya yi amma karanta shi sai mutum الشيطان يئدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يئدكم مغفرة منه وفضلا Hmm.
والله واسع عليم mhm يؤتي الحكمة من يشاء mhm ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا mhm وما يذكر إلا أولو الألباب
Allah subhanahu wataala ce ash-shaytanu ya'idukumul faqra shaydan shine ke muku alƙawalin talauci a duk lokacin da za ku sadaka sai ce ah to idan ka bada sadaka ga gobe fa ka hasan to hayan diyan ka baka musu tohin sallah bai za ka ce kawa wasu marayu kuma kaza kaza sai ya ta kawo maka bukatoci daban-daban na rayuwarka duk lokacin da za ka sadaka in baka yaƙi zuciyarka ba sai shi ɗaya ce ma ai alhuququ kasira ai haƙoƙi suna da yawa ai ga kaza ga kaza shi ɗaya ta maka tafsiri cikin zuciyarka Allah ya ce wa ya amurkum bil fahsha yana umurta ku da al fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu shi ku Allah yana muku alƙawalin gafara daga wurin sa wa fadla da kuma falala wallahu wasi'un alim Allah mai yalwa ne kuma alimun masani ne cikin ayyukansa sallah ce yu'til hikmata man yasha Allah na bada hikima ga wanda ya so hikima ita ce rarrabe zance da aji magana ko ina inda ta dace sai Allah ce wa man yu'tal hikma duk wanda aka bawa hikima ta ainihin magana ta aiki faqad utiya khairan kasira an bashi alkhairi mai yawa wa ma yadhakkaru illa ulul albab amma ba mai lura ya gane haka sai ma abota hankali da tunani anan zamu dasa aya saboda lokaci insha Allah zamu kwana kan aya ta 200 da ainihin 70 daidai zamu tashi gobe Allah ya kai mu subhanakallah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh